to sai juyi ya zo juyi bayan wajen shekara sittin irin abin da ya samu kakana ya same ni Allah ya sa shi kuma wannan na shekara mai albarka shi kuma ya koyi shi ma da abin da mahaifinsa ya yi ya rubuto min irin wannan takardar saboda ƙauna da suke tsakanin gidan bayero da gidan shek ibrahim kuma saboda taimako da gata na ɗariƙar tijjaniya wacce kuma yadda shek ibrahim ya suke cewa tsohon tijjaniya ta fi daular najeriya so abu ne sanannin cewa ba wani abu da za mu yi a rayuwarmu kare abin da ya shafi wannan dariƙa a yanzu dai a wannan zamanin ba tare da labin cewa da albarkar mutum biyu ba da magana shekaru da magana shekaru da kansa sune ubangi sune shekunanmu alal itilaki sune malamanmu sune masu shiryarwa sune iyaye sune shugabanni saboda haka cikin kafin da aka sanar da ni za a kawo na uku da niyya ba zan komai ba ba zan koma gidana a Lagos ba. Sai na nemi izini na zo wajen shekar umarci. Na kawo kaina neman goyon baya, neman albarka, neman jagoranci. Kuma Allah ya yi wa shi Sheikh Mahiniyar Ilhami a cikin tsakar na da hudu inda ya ce ga shi ya yi mawafaka da shawarar malamai ya kuya da kalma sai da ya amaci da sura Sheikh Karuman Kushi da Sheikh Sharif Ibrahim Salih ya ce yana roƙo su ba mu goyon baya da jagoranci saboda ni ɗan sanye kuma hada su kuma a wannan makon da masu ɗaya saboda ni ma a ranar da aka yi abin wannan na faɗa tsokan da wannan maulana ni ma da kowa sanin da take tsakanin mu da ku na san soyayya tsakaninka da halifa na san soyayya tsakaninka da mahaifina da babana na san soyayya tsakanin da kai kuma ba koyayyen abin da muna neman sarauta a kano ka tsaya mana da addu'a da muna gidan ka tsaya mana da addu'a duk matsala da muka samu bayan addu'a maulana ka fito ka gaya wa duniya cewa kana tare da duk wanda bai gode wa mutane ba kana gode wa saboda haka ni ba a kuka nake gode irin dukkanin abin da zai faru na gaba ya zama wannan kauna da wannan alaka wanda ke sa wannan albarka da samun samun albarka wannan shi kafin mai gaisuwa ko kawo wannan sanarwa kuma haka mai yadda kanaka da kanka karka ba na albarka a dosu dosu khalifa yau kwata na yara ku ni ma na zo ka da ɗani. Allah ya ga kai ta ayyukan wannan kuma a ci gaba da wani harkoki da shi kudin shi a gaba mai lamar muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo addinin mu ya taimaka wa ɗabi'un amin ya faɗa wa kwanwa amin ya ba mu dukkan kasa kawon kasan da waɗanda suka rashin hamu suka yi a cikin mu amin kuma Allah ya ba wa samu lafiya da zama lafiya Allah ya ƙara wa fulana lafiya Allah ya sa mu shirka hannu yau da amin amin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك alhamdulillah
Allah ya zama ne ya wulaya.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعبود الخاب لما سبق نازل الحق من الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وانتهاء العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله نعم ما أقرب من تكتب ما يرموك قبل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه السلام عليكم ورحمة الله وبعد شرفنا في مدينة قولك وقف نيجيري غفير برئاسة السيد محمد سنس الإسلامي بالخصوص ضيفا كريما علينا مع كوكبة من العلماء الأجلاء بعد أن بعثت لهم وفدا للتشاور مع أحفاد الشيخ والسلامين وأخذ رأيهم في أمر الخلافة في نيجيريا واتفقت كلمتهم على أنه أحق من يقوم بهذه المسؤولية وهم كما وصف- كما وصفوا لي من العلماء الخارجين من شق القبائل أوسى ويوغا وإبرا وغيرهم وقد أقروا أمامي وأمام المجتمعين أن سادة نيجيريا من علماء وخلفاء ومقدمين ومقدمين اتفقت كلمتهم على تعيينه خليفة عليه ويريدوننا أن نؤيدهم في مطلب هذا ونجيزه وليس من حقنا أن نخلق كلمة علماء نيجيريا واتفاق- واتفاقهم هذا وقد أمضينا ما أشاروا إليه وفاء لوجود توفير العلماء وتكريمهم ومن هذه الحيثيات وافقنا على تعيين السيد محمد سلوسي وامين سلوسي خليفة الشيخ العامة كما جاء كما كان سلفه وسميه الخليفة الشيخ الحاج السلوسي ومن بعده الخليفة الحاج إسحاق راجع رحمه الله تعالى وعلى هذا الأساس أتوجه إلى الله تعالى أن يبصر الجميع أن يبصر الجميع إلى ما فيه الخير للجميع آمنيا من التعاون الخاص مع آبائه الكرام أصحاب الشيخ طارق الفردوسي والشيخ شريف إبراهيم صالح لأنه ولد وخالد وخادم له وأن يسعى في جمع كلمة الأحكام ووحدة الصف دون أن يغفل عن الأساس الذي هو تقوى الله تعالى في الظاهر والباطن وإصلاح ذات البين والتواصي بالحق والتواصي بالصدق والله أسأل التوفيق والنصر والعون والسلام وأحفظ نبينا من كل سوء وشر الشيخ محمد المهدي الشيخ إبراهيم الناس. السلام عليكم ورحمة الله
Salam ya wulaya.
muna cikin muna mun babban bako tare da mu wanda ya yi wani cewa bako wani gidan su ne na gidan su ne sannan domin turo mankaro domin alhudufu a yawonsa nan gidansu ne nan dubu kalinsa kakansa nan gidansu ne
Allah suwa da suke zunana na sarautar kano da jama'a kano zuwa gudane rigar tijariya wasu suke kawo mana zuwa gabansa alhamdulillah mun yi murna da zuwan ko ta biyu mun ta zama da biya mai albarka tun da aka zo mana da ɗauki sarkin kano na da ɗauki ba da yanzu rubuta ta kanka sarkin kano ne na da ta faɗa ya zo ya domin yin rubutuwa ta fice tare da shi ga jama'an sari ne wannan akwai jama'an sarauta akwai na siyasa akwai sauran jama'an kasa abubuwan jama'an addini duk na da ne domin mutanen duniya bukatan saba da su suka kawai shi da kan mulkin sa suka mai da shi wani wani zuwa agarika to daga nan so ya dubi mutum yana jama'a kuma ga shi mutanen duniya sun raba shi da mutanen kusan duniya bai zai ya haɗa shi da mutanen sana'a kewi ni duk na da na je aiki a shekara na saka shehu a hotel a makka suna hotel na kudu shura yana kan gana labarin najeriya har muka yi saukan ne karshen kanar sunan da ke wuri da ya koma suna tsara da yi kai na yake ne kudu da mutum da ke masarautar goshi ta je sama da ita ko ko masarautar su ne sama da kawoce daga su aka da su ne suke yin goshi ya ce kubayi kubayi mutum kai wani kubayi mutum kai da kubayi mutum kai ma haka abin ya kai a yanzu kuma haka abin ya kai yau da yake to نوره دائما هو خليلتي نوره دائما هو خليلتي نعم
ولا من هذا لو يجوز مقاله يطلبني كي يتبقى وخليه من الأجيال ثم نكنه ثم قال التجاني ثم كي يتبقى وجهي كي يتبقى ka dawo na samun cikin magabatan Najeriya sai su kano su kara shugunan kano na cikin da su abin shuru a kan cewa ya nada mana yankin kano na da wani da suki kwamiwa kuma na jira bayan da ya yi na gaba sai su na jira wa shi a riba na azari yadda abin da zama kenan da yanzu da duk ya dawo daga hajjiyar sauka a kira يوم أن تتكبر يقول الأهالي ماذا ثم يبرم الأفلاد الجميع يبرم تتكبر كيف لا أن تتكبر تكتب كيف لا يجعل الجميع وإن كيوانا تتكبر الحمد لله وقول الله من هذه الممكنة الإيجابية وذكري أخرى na farko wani mafi ɗauka wa tijaniyar har masu tijaniyar suka ya cancanta a ba su kalibanci na na kyau tijani yau kenan na biyu irin waɗannan mutane sun sun rahu aka na iyayen su manya da amalan su manya zama halifofin su biyu kenan na uku kuma wani mutum ne a cikin jama'a da yawa ba su da wani jagora sai masu ci jami'a su ga cutar sauka a wani jagora a naɗa wani mara da ta wannan a gariba kenan kafin yin ku alhamdulillah wannan gariba na shirar hamar sunubi na biyu a yi wanda ya wanda ya dace amma ba yadda mutane suke samari ba waɗansu wanda suke tsura cikin siyasa cikin mulki ba yadda suke zama ne aka abu ne ba abu kamar ba mu da alƙalamin da yake tsoro ko kamitin jikokin shiwo tijani ba mu da alƙalamin wanda yake a senegal a cikin jayen shiwo ko jikokin za wanda zai rubuta takarda ya ce ya aiko takardar nan a Najeriya ga aunu ya rika shi yana ribar su a Najeriya a kan sauran jama'a don tafi yi a nada a su su nada haribar su gobe haribar su da shi nada ba a san a jona da haribobi a Najeriya waɗansu da zuwa ba su kansu don kuma da sauransu saboda haka ba za mu aiko da cewa sun naga kamar yadda shi shabbali ya lokacin juna na da su na kan kwana gami ba da misali da sauran yankun da muke da su irin wanda muka kai banki wajen shi ibrahim radiyallahu anhu ya kai banki shi ibrahim baya ga kira kuma ba ba a yi dukkansa ba kowa ya rubutu takarda ya ba da yi banki a najeriya kuma ya sani ba ya tura kan halibobin shehu ba ne yadda ya kara halibu a cikin halibobin tijaniya na da kowa hannu ya zai idan ka aka na ɗari ya sanaka kuma ya faɗa muku ba haka ake yi cikin neman ke cikin tijaniya kamar jirar ne a cikin sojoji suna da yawa amma kowane ya san haka yin zai zama wajen ya ganci wani da kari a wani da da asali na kan zai yi wa masu da wani ruwa da ne haka wani da ke kuma da wani da ya kara mana wani da kalbi allah ya kara dole masa da warkan ba kamar yadda yake cikin zuciyarsa ta rubu da shi dukkan أو يصبت حتى ولم تنزل هذا من ربع يجيب ذكرى لا يوجد جميعا ما تعجب مكان زيادة أخرى من الكفر جميعا ما تعجب مكان ربع من الكفر جميعا ما تعجب مكان الكفر ربع عن الكفر جميعا عن الكفر إنك جاهزي أمامنا بعد masu tsaro da rayuwar cikin mutum su masu ƙarfi da tsara na ƙarfi suna ne buƙatan masu kuɗi su zo cikin mu tsara mana ƙarfi suna buƙatan masu siyasa su zo cikin mu tsara mana ƙarfi amma wai ba ba tafiya ce za a mai ta ko ta siyasa ko ta karɓa ko ta kuɗi ba na kan hanyar kai da kuma tijariya.
Siyan wula na.
Da biyu daga Allah wannan Allah ana kiran da kura a Allah da cikin sunaninsa daga dawo fatan manzon Allah ne suka mujiza mujiza ta annabawa wanda suke karɓar wannan ƙarfi da kura Allah sai ya zama dukkan annabawa gaba da abin da yake wurin su mujiza ne amma kuma ita kura ce ta kawo cikin wannan rigar mujiza daga nan kuma sai aka dawo wajen لهم نبي إلا والرسول ولا كما أنزلنا أمر الله من النبيين والصديقين وشهداء الصالحين إلا لهم نبي idan ya ce kanka ya kake ka amma ta yi hannun da ta rubu maka karama karama ba mu jira ba ya wani ne karama ana tafiya ana tafiya أكثر ما أقول إخوانك إتبار عليك الله ويأكل القراء ويأبو لي وكان كلا ضعيفة ضعيفة أنا أقول ولا أوتي إلا تفنيات بدايات لا يقرأ فيها إنما أنا فيها فهم له ويؤلى ويقول لي كيف تبعتها ألا وهذا يركبنا يركبنا الحمد لله نقول ان لا اله الا انت انك اتاك الا يجزيك امين الا يجزيك كيد تخطو امين امين امين آمين الحمد لله Thank you. sallallahu alaihi wasallam na'am أولى ما يشرب آدمي وليه جلاله في الأرض كانت تتوقع في ذلك كمثلك فأمر وصدوه إلى كائدة الدولة تدرب بايا فربايا جدوه ركني إلى نيجيريا يمكن الفينا إلى نيجيريا تاريخا بايا فربايا مؤمنة تلسين كيين وشي يرسلين كياسا suka ji wannan in ba su kaya ga ba za mu yi siyasa ba siyasa ba ka tattalin yin da su ne a kusa kawa ake yin sai da za mu raba su sai lokacin akwai an kusa karfin mulki a bisa lafiyar muke yi da gwamnati na yanzu tarihin najeriya haka da ba su kuma kuma kafira da ni ya rasu da ba mu shi kai suka yi ibadi in an ba shi kufur nan wane ne zai rike masa wuri da a ajiya da mutum mai daraja wanda kun ƙasa tana son sa tana jin tsoronka a kan saurin da ba ku daga nan suka yi zuwa mai daraja wanda ake saurin wace na da ta aka samu samu wannan sufi ya aka samu samu wannan sufi ya ga yin kagawa ina zaune sai abu ya zama tsarari tsakanin yan siyasan ka da shi ne sun zo abu yana tsakanin yana tsakanin ya kai kawai su kowa an asa da wasila za ta yi kanta suke da kuma mai ya cikin abu ne yi zama ba daɗi har ka kai ga lokacin za a yi taro a kaduna na sarakuna da manyan mutanen najeriya suka yi wani abu da suka san samun musulmani bai da shi ba mu tutti tutta una vita tutta una vita della immagine amma mu tutti guda uku ta gwamna wato warware da ta grima da ta grima su kare ne za su zo wurin da aka saba amma sauran motoci tutta una vita an faɗa bakin sun sa kuri kaura har motar mai girma na wani sunan da ya zo sai da ta da yana kuka ya zo bukaki ya tambaya a tsunayi haka ya haka da yana gwamnatin ce ta za ta baki ne ne gwamnatin ɗan mutane ne gwamnatin mu ne mu ce ba mu ne gwamnatin mu faɗa ba ita na ana gari ana gari a tsayin karfi da yi ta zai masa ka wuce ya bi ka taka ne da mutum sarki ka wuce ka kai inda ake kaiwa kuma sun zo kuka na wuri daga saukan da sai ya ce kai idan ne wani sarki musulmi da ne ka ɗauko wata sarki musulmi ga wata nan ko kowa kira ya tsaka kafin sai ya gada ba an zaɓo ne ka zuwa kuma musa ba aka ɗauko mota aka kawo kai aka kai kai da aka gaba kullum sai ya yi jawabi jemu wanda za su haɗa kai da yin fiye kuma sauran dukkan jamhuriyoyi ba a da suke gaba da yankin ne cikin hukunci da gona da girma mawar yana da dace da hukuncin da amma ba mu shiga cikin mana cikin mana hukunci ba saboda haka ba mu ji daɗin abin da aka yi mana ba da ya zauna da yin da kawai ta ne ce jama'a sarkin kano ya saba yana karya dokokin gwamnati kuma gwamnati ba za ta yi da yin wannan ba wani domin gani wani suna kan za ta yi mata kasa-kasa ana da yi ba da ba da zan yi wa kan kuka da yawa yi mutu. To, abu da ya zama ba daɗi, to sai ya zama da tsakani ba daɗi, sai ya zama muna surutu ne, mu masu kyarmi da rama. Don ya ta kuna sallama ne, kashe suna gaba da mu domin mutane su zuzi ne har yanzu ɗan siyasa kan arewa duk kokari baya hukuncin jiraniya sai da yi da kan su ne ko da yi da ba kan su ne amma ba ga baya hukuncin jiraniya wani yan jiraniya kayan su zuzi ne ba kan su kayan su ne ya kare kai da wani na hukuncin jiraniya ko ga alhamdulillah mu ke da jama'a zamanin ko zamanin neman jama'a ne idan ka fi ne mu suna neman jama'a ne don samu kuriya amma ba sa son idan ka gane mutum da ya yi kuriya abu da yana na kasa jin daɗi kera kama da suka kasa bai yi su siyasan arewa sai su yi kusa za su kama sai su yi ya su sarauta kama da suka kasa ba sai su yi kusa za su kama sai su yi ya su sarauta saboda ana yake wani abubuwan waniya da kawo zan kuma kawo kuma ka yi zaɓa da wani na son ku gani kan da ba da Allah kada nan ko da ba ki sanarwa da har za mu yaki in aka ce yaki ne zai yaki Najeriya ai ko aka yi ka ce za ku yaki Najeriya ai Najeriya ta sani kamar Allah zai yaki Najeriya kuna cikin Najeriya ko wannan su da ta wannan su da yi da yi matuwa ranar ke labarin ina za mu zauna lafiya yana da kullum bala'o'i karuwa zai zama wannan gaba wanda ya ke kuncewa cikin kwanciyoyin masu gaba. To, alhamdulillahi, wasu da Allah muka roga, shi ne mai yi ko shi ne mai komai shi ne mai kowa, ko za a yi komai da mu ba, insha Allah, ta zama da wasu na yi. Amin.
وعليكم السلام جماعة زونا magana ba ke ba a zauna ya ce a shi
muna godiya da muna godiya da shi da kuma yin da aka